ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن خطبتنا اليوم أيها المصلون عباد الله تتمحور حول قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أساس الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أيها المسلمون عباد الله فهذه الأركان للإسلام خمس فاليوم نتحدث عن الأخير الذي هو حج بيت الله المحرم نتحدث عن الحج شروطه وفضله ومحظوراته أيها المسلمون عباد الله وأنه ركن من أركان الإسلام وكيفية الحج الحج ركن من أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث بني الإسلام على خمس ولقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أيها المسلمون عباد الله وأما شروطه فهو الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة هذه هي شروط الحج واما فضل الحج ايها المصلون عباد الله فقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد فهذا الحديث الوحيد ووحده يكفي للمرء الذي أن يفهم فضل الحج والعمرة وأما أركان الحج فهي أربعة الإحرام والسعي والطواف والوقوف بعرفة فسنتحدث عن تلو الآخر أنواع النسك فالنسك ثلاثة أنواع إما التمتع وإما القران وإما الإفراد وللحج محظورات فلا يجب ويلزم لكل الحج أو المعتمر أن يتجنب عن هذه المحظورات وهي كالتالي أولا عن حلق حلق شعر الرأس تقليم الأظافر تغطية الرأس للذكور لبس المخيط للذكور التطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الحاج الذي وقصته راحلته فقال ولا تمصوه طيبا المباشرة وعقد النكاح والوقع هذه هي محظورات الحج للحج أيها المصلون عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد يقوى مثلاتا يقوى مسلمين يقوى مؤمنين ونسكع تأتي من الجدال لكم إلى الله تبارك وتعالى فقدر بتيو لكن مقالة لي أكن حديث منظور صلى الله عليه وسلم wanda a kansa ne aka gina rukunai da ginshiƙai na musulunci gaba ɗaya wanda su ne rukunan nan guda biyar wanda kowa ya sani wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an gina addinin musulunci ne akan faɗan maganar shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah a aikace da kuma baki babu wanda ya dace a mushi kyakkyawar biyayya makauniyar soyayya ba ji ba gani kamar manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan shi rukuni na farko rukuni na biyu na addinin musulunci shine tsayi da sallah yadda ta dace yadda take irin sallan manzo sallallahu alaihi wa sallama da sallan magabata wanda suka rayu da manzo sallallahu alaihi wa sallama da wanda suka biyo su da kyautatawa ka ji cewa sallar ka irin ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ne rukuni na biyu kenan rukuni na uku yin wato ba da zakka ba da zakka a lokacin da dukiyar mutum ta ita zakka ta cika hauli idan dukiya ce ta kai misali idan dukiya ce sai shekara ya zagayo ka fitar da adadin abin da ake bukata ka ba mabukata guda kaloli takwas kamar yadda Allah ya ambata mana a cikin littafinsa. Rukuni na gaba shine yin azumi, azumin watan Ramadan wanda ya gabata wata ɗaya da wani abu baya da ya wuce duk mai lafiya mai hankali musulmi balagagge ya yi wannan wato azumi. na ƙarshe shi ne wato aikin haji yan uwa masallata kowa ya ce dawa ba an bauta da gaskiya sai Allah kowa ya ce dawa mu sallallahu alaihi wa sallama shi ne mafi kairin al'umma kuma shi ake biyayya kuma shi ne wasiƙa yake zuwa daga wajen daga wajen Allah zuwa ta hanyar sa zuwa wajen kuma kowa yana sallolin nan sannan da yawan mun yi azumin watan Ramadan to yanzu ne ya rage mana abin da ya rage mana abin da yake gaban mu shine aikin haji shine rukuni na biyar duk wanda Allah ya masa gamdakatar a rayuwarsa ya iya yin wannan rukunai guda biyar to duk wani rukunin musulunci ya gama da su me yasa aka kawo aikin haji a ƙarshe ba wai don bai da falala ba a mabuɗin ginshikin musulunci shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko manzon Allah shine abun biyayya kuma wanda shine dan sako ita kuma sallah ita ce ginshikin addini shi kuma zakka saboda ba kowa zai ba a rayuwarsa an fahimta sai shekara shekara ake maimaitawa ga wanda suke da hali shi kuma wato azumin watan ramadan shi ma sai shekara shekara yake faruwa amma kuma duk shekara in ya zagayo mutum na da wannan sharaɗin sai ya yi shi shi kuma aikin haji saboda shi wajibi ne sau ɗaya a shi a duniya gaba ɗaya idan kai aikin haka sau ɗaya to komai wadatanka in ka koma sunna ne mustahabi ne amma ba wajibi ba an fahimta ƴan uwa masallata aikin hajji na da rukunai aikin hajji na da sharuɗa aikin hajji na da yadda ake yin shi yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khudhu anni manasikakum aikin hajji na da falala sannan kuma yana da abubuwan da aka hana ga duk wanda ya ɗauka mara yin aikin haji. Ɗauka masallata. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa walillahi 'alan nasi shiddu bait. Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta wa mutane su je su ziyarci yakin Ka'aba su umara ko su aikin haji amma ga wanda ya sami iko. Duk wanda ya sami ikon yin aikin haji bai samu ya tafi ba kuma ya samu hali to Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma bai yarda ma da cewa rukunin musulunci bane to Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi kafi walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara aka Allah ya ce ko wa man kafara fa inna allaha ganiyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafirce ko ya ƙi yarda da haka to ya kafirce wa Allah saboda in yardarsa da rukunin musulunci na ƙarshe wanda shine aikin haji in kuwa masallata wanda kuma ya samu dama bai samu yayi ba amma ya yarda da cewa rukunin musulunci ne kuma yana ta zai tafi zai tafi yana so ya tafi sai Allah kwata kawai sai ya kwace ransa kamar yadda ya bashi ba tare da shawara ba sai ka ba tare da shawara ba me za a yi abin da za a yi shi ne za a yi masa aikin hajjin nan bayansa ‘ya'yansa in suna da hali su yi masa idan babu hali a cikin dukiyarsa farko a cikin dukiyarsa ya fi dacewa a yi masa wannan aikin hajjin idan muka samu wannan me dalilin akan haka shi ne wata mata a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam take cewa ya rasulullah mahaifiyata ta yi alkawarin yin aikin hajji amma ba ta samu daman yi ba shin zan iya yi mata aikin hajjin nan sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce bari na tambaye ki shin inda mahaifiyarki ta rasu akwai bashi a kanta za a biya mata ta ce kwarai kuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce uqudu fallahu ahqqu bil wafa' to ki cika mata alƙawarinta Allah shi ya fi dacewa a cika mata alƙawari wannan shi ne ga wanda ya samu daman aikin haji bai sami ba to wajibi ne a yi masa bayan rayuwarsa a kuma cikin dukiyarsa aikin haji na da falala yana da gwaggwaban lada da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada ga wanda ya yi shi da kuma hadisai da suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani akan falalan aikin haji daya hadisi kadai za mu kawo manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa tabi'u bainal hajji wal umra ku yawaita bibiya ku yawaita maimaitawa tsakanin hajji da umra ku sani cewa hajji da umra suna kankara zunubi suna yaya talauci kamar yadda makeri idan yana kusan nan a cikin wuta yake sa ƙarfe mai tsatsa mai datti da tsakon ƙarfe wanda ya fi shekara hamsin ɗari aka ciro shi aka sa shi a wuta yana kankare shi ya zawo sabo fil kuje da makera suke yi to haka aikin hajji da umara yake kankare zunubi kamar yadda kaga wancan na kankar wannan dattin haka aikin hajji da umara yake yaye talauci kamar yadda wancan makirin yake yaye datti daga cikin wannan wato karfi yan uwa masallata kowace ibada tana da rukuni kowa ya san sallah na da rukuni kowa ya san zakka na da rukuni da sharda kowa ya san azumi na da rukuni duk a ramadana kowane masallaci za ga ana magana akan falalar ramadana noman ƙarshe rukunin azumin watan ramadan kaza kaza to aikin hajji ma yana da wannan rukuni nashi rukunin aikin hajji guda hudu ne duk wanda ya rasa ƙwaya ɗaya bai yi aikin hajji ba abin da ya sa muke bayani a daidai wannan gaba shine ana gab da tafiya aikin hajji wasu tunisiya wasu kuma suna nan kila ma sai an zo gab international wasu kuma nan gaba ko ba wannan shekara ba ana nan Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda Allah ya rubuta masa zai aikin haji to rayuwarsa ba za ta kare ba dukiyarsa ba za ta kare ba wallahi sai ya je wannan ɗaki mai alfarma ya yi wannan aikin haji in uwa masallata mene ne rukunin aikin hajjin nan rukuni ne guda huɗu na farko a tashara ɗaura harama na biyu a sa'i a tsawa tukunna na biyu na uku a sa'i na hudu al-wudu fi arafa al-ihram dole sai mutum ya ɗauka marar aikin haji wato shi ne niyya niyya tare da furtawa niyya a zuciyarka da kuma ɗaura wannan farin kyalle ga maza za mu zo mutum mata fa kowane irin kaya suna iya sawa ana ɗaukar ihrami a duk inda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa na mutanen gurin da za su ɗauki ihrami kowane mutane manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutanen kaza abu kaza za su ihrami mutane kaza abu kaza za su ihrami mutane kaza abu kaza za su ihrami har gurare daban-daban yan uwa masallata ya ihrami yake ya sunan ihrami yake ya ake yin ihrami menene ihrami ihrami shine daukar niyya da kudurta a zuciyarka tare da furtawa da kuma yafi wannan yake za ka ce labbaik allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj ga me hajjin tamattu wanda yan Najeriya abin da aka fi kenan sai wanda aka samu akasi suka je a ƙwararren lokaci babu daman yin haka har aikin hajji ya zo da kiran me yin kiran shi ne zai ce labbaik Allahumma umratan wa hajjan me yin ifrad zai ce labbaik Allahumma hajjan to mu zata mutu'i saboda yan Najeriya abin da aka fi kenan sai dai kaɗan daga cikin aka samu uzuri ko mata masu al'ada ba samu zuwa akan lokaci ba ko kuma al'adar su yake yankewa har lokacin umara yanke lokacin aikin hajji ya shigo ko kuma wanda suka ja a ƙwararren lokaci ko kuma ra'ayi kawai amma daga galiban ɗan Najeriya abin da ya kafi shi ne tamattu'i menene tamattu'i shine yin aikin umara a watan aikin haji bayan ya gama umaransa sai ya dauka mara aikin haji abu ne mai sauki a ina ake ihrami annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da yawa cikin hadisi yace waqata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ahli al-madinata dhul hudayfa wa li ahli ash-sham جحفة ولأهل نجد قرن منازل ولأهل يمن يلملم ولأهل العراق عراق manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sa mutane mutane mataki mataki za su dauka aikin nan da ihramu mutanen Madina zulhulaika to mutanen Sham su kuma Juhufa ina ne Sham Falastin, ‘yan Lebanon, wa'innan mutanen dukansu jirga za su ɗauki haramunsu da ‘yan Siriya, duka wa'innan a can za su ɗauki haramunsu. Mutanen Yaman ya lamlam wani waje ne, mutanen Iraki sunan shi'ira, mutanen Najadu su kuma za su ɗauka a ƙarni malabi, ina ne ‘yan Najadu? su ne ‘yan cikin saudiya wanda suke waje-waje daga harin kamar ‘yan riya babban birnin saudiya kamar ‘yan asin dukansu a wajen karni manazir za su ɗauki harin sai manzan Allah ya ba da wata formula mai sauki sannan wanda zai ce to ai ba ba bace dan gu kaza ba iya lokacin ba a kirkira ma ba ma mutane a lokacin sai manzan Allah ya ce hunna da hunna wa liman ata alayhinna من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة wannan wajajen da aka faɗa na ‘yan wajen ne da aka musu umarni to wanne da duk sunan shi ba to shi ne ga duk wanda ya sauka a wannan masaukin ko kai ba ɗan garin bane yanzu ka zama ɗan cikin su hausawa suna da wata karin magana ko da suke cewa idan ka je gari ko kowa da bindi kai ma ka ɗaura ko to manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya je wannan waje shi ma ya zama dan wajen shine kunna da kunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman arada al-hajj aw al-umra yanzu kai dan Najeriya an take ka a Madina wanda yawanci Madina ake fara zuwa kwana uku ko kwana biyu ko kwana hudu ko kwana bakwai ko goma ko kwana kwanaki nawa kai har yanzu baka fara aikin hajji ba za ka yi ziyarar masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallama za ka shiga da kafan dama za ka yi addu'ar shiga masallaci bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma ighfirli wa ftah li abwaab rahmatik za ka yi ziyarar baki'a za ka yi ziyarar rawda ka dika manzo sallallahu alaihi wa sallama sallama allahu akbar ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga abubakar siddiq ga umar al-faruq assalamu alayka ya rasulullah السلام عليك يا أبا بكر الصديق إنك قال أبا بكر السلام عليك يا عمر الفاروق إنك قال أبا بكر sannan sai ka tafi baki'a ka je ka yi ziyarar makabartan manzo sallallahu alaihi wa sallam da a nan lokacin da yake raye ake birnin wanda suka riga mu gidan gaskiya za ka addu'a shiga makabarta a wannan lokaci sannan za ka ziyarci wato masjid quba duk da cewa wannan bayanin saboda lokaci ne zan zo asalin da akwai kaifiyya yadda za a tsara aikin hannun bayan na gama kudubar za ka je quba kai sallah raka'a biyu za ka je dutsen uhudu kai ziyara kama shahidan nan addu'a wanda aka kashe su saba'in ranar a yankin kuhu dan uwana har yanzu ka fara aikin hajji ba ziyare ziyare kake to to yanzu an sauke ka a madina ka gama wannan kwanakin ka gama wannan ziyarar to za ku tafi makka domin fara aikin haji ko aikin umara a wannan lokaci za a tsaya da ku a inda yan madina suke ɗaukar harami shine ina manzo ya ce وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحديبة yanzu zan kudai ba za mu je duka ɗan Najeriya da duk wannan duniya wanda Madina ya fara zuwa zai je zul kudai ka ya ɗaura harin mun faɗa ya ake irani za ka shiga bayi ka yi tsaftar jikinka ka cire gashin hammata ka cire gashin mara ka yi wanka ka sa turare ka ɗaura harin sai ka san wani aikin hajji za ka yi kamar da muka faɗa ɗan Najeriya sun fi yin tamattu sai ka ce labbaik Allahumma umratan in ka ga dama haka ya isa ka shiru sai ka shiga masallaci ka yi nafila ka fito kar ka manta inda motar ku ta tsaya a wannan lokacin da mutanen tana jiran ku za a kai ku makka idan ka fito za ka zo wato makka idan ka zo makka shi ne sai rukuni na biyu mun ga farko ya farko ko shi ne al-ihram duk daga wannan lokacin da ka zama ihrami za ka yi ta labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك za ka yi ta haka ba da yanke ba sai ne in bacci ya ɗauke ka ko gajiya irin na ɗan adam amma kar a shagalta da hira kar a shagalta da facebook kar a shagalta da media kar a shagalta da husuma kar a shagalta da jidali kar a shagalta da wasu abubuwa na duniya ibada ka je kuma yana da lokaci kuma in ka dawo za ka yi ta ina ma ka koma ina kuma babu hali a wannan lokaci me za ka yi kana zuwa makka da ka iso makka rukuni na biyu za ka yi shine an kai ku masauki yanzu za ka zo ka shiga masallacin ka'aba idan ka zo wajen masallacin ka'aba za ka yi addu'an shiga masallaci kamar yadda ka yi masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallama za ka sa kafan dama za ka ce bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma ighfirli wa tahli abwaab rahmatik kana nan kana dokar ka'aba kana hango ta Allahu akbar da ka je wajen ka'aba tana da rukuni guda hudu akwai hajarul aswad akwai ɗayan rukunin akwai wani rukunin sai rukunin yamani shine na hudu idan ka zo za ka fara daga hajarul aswad za a nuna muku ga wanda ya san hajarul aswad shikenan ga wanda bai sani ba an sa alama ga duk wanda bai gane ba ko bai iya karatu ba ko bai sani ba an sa wani girin din layi kana zuwa ga hajarul aswad nan hausawa suke cewa wajen shan maman binta a ina ne uku idan ka zo kana buƙatar abubuwa guda uku in so samu ne amma yana da wahala kar alhaji shi ne ta kura makarta ya sumbaci yankin ɗan hadarin kasuwa bai samu ba miƙa hannu in hannun ka da tsaye ya kai zira'i sittin ka samu ka taɓo shi bai samu ba ka nuna shi daga nesa sai ka ce bismillahi allahu akbar shi kenan ka fara niyyar tawafi sai ka fara zagayawa ba wata addu'a ce bantacciya da aka ce ita kadai zaka yi sai da bukatar ka daban bukata ta daban bukatar wani daban ka roki da abin da kake bukata a wannan lokaci na daga addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa da bakinsa mai tsarki mai daraja mai falala kana zagayawa tun daga hajarul aswad har ka zo wajen rukunin yamani daga nan ne kafin ka dawo wajen aswad shine aka faɗa addu'ar da zaka dinga faɗa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان هل كقارن سودا هجر أسود كاي آية أم فهمت؟ sai ka ƙara bismillahi Allahu akbar sai ka ƙara zagayawa kana addu'ar duk da ya zo maka daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallama kana faɗan bukatunka kana faɗan damuwoyinka kana neman gafaran Allah kana neman tuban Allah har ka zo wajen rukun yamani shi ma ka fara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar har ka ƙara wajen hadin aswad kai dawa kai haka za ka ƙara yi bismillahi Allahu akbar har ka ƙara zagayowa kai uku a wannan na ɗayan farko da na biyun farko da na ukun farko an so yin sassarfa ko koci mai kama da gudu amma ba gudun bane kowa ya riga ya san wannan har ka gama guda bakwai idan ka gama wannan tawafi guda bakwai sai ka zo bayan makamu ibrahim in ya samu shi ma yana da wahala kar ka ce dole sai ka yi inda cunkoson mutane saboda a wannan wajen a gaban ka ana iya gawa kuma ba rashin lafiya ba kawai ba tsananin wahala ta yi wahala an take shi ba zai iya tashi ba wannan sai ya ɗauki gawarsa saboda haka ba a ce dole sai ka je wajen makamu Ibrahim ka yi sallah ba in ya samu an so in bai samu ba ka je dukkan harami ka kalli masallacin ka kalli ka'aban nan kai nafilar ka raka'a biyu ka karanta fatiha a raka'an farko da qul ya ayyuhal kafirun ka karanta fatiha a raka'a na biyu da qul huwallahu ahad sai ka garzaya wajen shan ruwan zamzam ga famfuna nan bila adadin ga shi nan a kuloli kala kala za a nuna maka bari ko kuma safe hot ko cold ko mai sanyi ko mai zafi ko mai dan limilimi duk wanda kake so ba shi za ka je ka sha ka ɗiba a kofi ka kalli ka aba ka tsuguna ka ce اللهم إني أسألك علما نافعا بسم الله اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أولا لو تشيء إذا كشار وزن فك وشار كيجا آه ينزع كاي ركني نبي أما أنت سيك غرب يا وزن سعي شيني ركني نبي سيك غرب يا أيوم وزن سعي غاشن لا أرمتا لك إلى المتعى غا وزن سعي تم تبي إذا أنت تبي زوجي لتفا دمروا za ka fara daga safa ka hau kan dutsen safa ka kalli idan ka hau dutsen safa za ka hango ka'aba da ba ka kana hango ka'aba sai ka karanta wannan aya mai daraja inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima waman tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فيك نجر الملك لكي أبن لكي بكاتا أو أن الملك السفانة sai ka tashi ka sauka ka tafi wajen marwa da ɗan nisa amma sai ka tafi idan ka je wajen marwa aka da ka kallon ka'aba ka karanta wannan aya da wayannan addu'o'in da muka ambato kayi daya idan ka dawo safa ka ƙara karanta wayannan ayoyi da wayannan addu'o'i kayi biyu idan ka koma marwa kayi uku safa hudu marwa biyar safa shida marwa bakwai guda bakwai kaɗai za ka yi ka fara a safa ka kare a marwa ba a farawa a safa a kare a safa takwas kenan ko shida ba a farawa a marwa a kare a marwa ba a farawa a marwa a kare a safa dole ka fara a safa ka kare a marwa in ka ka kare a safa to tabbas ko dai shida ko takwas Allah ya samu ya ce wannan shine kayi rukuni na uku na aikin wato haji amma ga mutamatti yanzu abin da ya rage masa ya tafi gida ya aske gashin sa kawai ya tsaitsaye idan kai wannan askin gashin ko tsaitsaye to ka gama aikin umaranka ga mai tamattu yanzu duk abin da ya haramta a gare ka da mu ambace ba mahduratul ihram yanzu ya halatta maka bari mu ambace su idan kai wannan ihrami mun fara farko za ka yi wanka za ka sa turare za ka aske gashi na kowane duk wani kalan tare kafin kai wannan abu to bayan haka ka sa ihramin ka duk abubuwan da za mu ambato sun haramta maka har sai yanzu da ka gama ɗawafinka ka gama sa'ayinka ka sha ruwan zanzan ɗinka ka yi aski to yanzu wa'ancan abubuwan sun halatta maka me yadda suka haramta maka na farko an haramta maka aske gashi da kai bayan ka yi wannan ihrami na biyu an haramta maka cire farci na uku an haramta maka rufe kanka ba a sa hula ba a sa duk wani abu da rufe maka kai amma babu laifi ga masu rike raima ko shiga mota ko shiga wani tanki duk babu laifi an haramta maka mu'amalan aure an haramta maka daura aure an haramta maka kai maka aura an haramta maka kashe abin farauta ko ka farauta amma an halatta maka abin farautar cikin ruwa saboda haka ina masunta in suna da halin sai gara suna yi zuwa sai su amma kuma na kan tudu an haramta maka shi mafarauta ko an haramta maka shi sai abin da zai iya illata ka abin da ba a ce shi zaki kunama maciji da duk abu da ke cutarwa babu ne shi a gare ka an fahimta an haramta maka sa wannan safan hannu an haramta maka sa kufi an haramta maka wato sa ɗinkakken kaya duk wani abu da ke ɗinkakke a matsayin da ɗan namiji an haramta maka to yaushe zai zama halal lokacin da muka faɗa bayan ka gama sa'ayinka ka gama aski da ko tsaye yanzu ka warware aikin umarinka ka gama me ya rage maka rukuni na ƙarshe shine za ka zauna kai ta jira har sai ranar tarwiya shine ranar takwas ga wata tun daga wannan lokacin da kai aski ka cire kayanka ko kwana talatin ne a gaban ka zuwa ranar tarwiya komai yadda ka san kana Najeriya za ka yi shi komai har sai ranar tarwiya ranar takwas ga watan Zulhajj takwas ga watan Zulhajj za a ƙara ɗaura ɗamara wancan umara kai shi yasa ake cewa tamattu'i yin aikin umara kafin aikin hajji an fahimta da kyau yanzu ka gama umaranka ranar tarwiya takwas ga wata za ka ƙara ɗaukar ɗamara kai wanka kai niyya ka tsarki jikinka ka sa ihrami sai ka ƙara wata niyya sai ka ce labbaik allahumma hajjan
ya Allah na amsa kiranka da niyyar yin aikin hajji bayan ka gama umaranka za a ɗibe ku a moto za a kai ku mina idan aka je mina za ku yi sallan azhar da la'asar a wasu malaman sun ce jami'i wasu malaman sun ce kowanne a yi ta a lokacin ta amma ya kasar ne duk malaman sun yi tafaki akan menene kasar ne za ka yi azhar raka a biyu kai na asar raka a biyu magariba in ta yi kai raka a uku isha'i kai raka a biyu sai ku ta istighfari kuna ta haidada kuna ta kabbara har goban Allah ya kai mu nawa ga wata tara ga wata shine rukunin mu na hudu wato ranar arafa al-wuqufu bi arafa shi ne rukunin ƙarshe na aikin haji za a ɗebe ku a kai ku arafa bayan rana ta fito idan kuka je arafa kabar gani salatin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata daga wakin manzo sallallahu alaihi wa sallama karatun alqur'ani amma akwai addu'an da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nusantar da mu yace ya fi kowace irin addu'a a wannan rana na arafa ya ce saboda babu wani kalma da annabawa suka faɗa kafin ni da ni da tafi wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ko iya wannan kada kai ta ran arafa ka gama wajibinka ko baka mutu kuma ba Allah tabaraka ta'ala zai baka abin da yake zuciyarka domin ya fi ka san abin da yake wannan zuciya naka ka gama a zaman arafa zaman arafa nan wajibi ne shi yasa a wannan rana zaka ga an kawo mutane a motoci daga asibiti sun je aikin aji asibiti ranar arafa ya zo suna asibiti an kawo mutane har a jirage wannan ranar arafa ne saboda dole sai ka yi wannan zaman arafa ne in duk ayyukan can ka yi ba kai zaman arafa ba ba sai ka dawo ka yi aikin zaman arafa kada shi kadai za ka yi saboda dole sai ka yi an ko rayuwa da ta yarinta ba ka cikin masu aikin haji ko kuma aka samu aka fi arziki ba ka cikin masu aikin haji ko kuma kan zuciya ka ce ai kai ka je wani ba za ba ta kudin ka ba to ba ka cikin wanda suka yi aikin aji sai ka sai ka dawo shi yasa ake zuwa da kowa da kowa da wanda yake hankalin shi da wanda baya hankalin shi da na kafa da na goye da na ina ne kowa a motoci a kowane sai an kawo ka ranar arafa har zuwa magariba idan magariba ta yi za a garzaya zuwa muzdalifa idan aka tafi zuwa muzdalifa ana kwana ne a wajen wannan mugarba abin da ake banda ambatan Allah da kwana da bacci in aka washe gari bayan an kwana nawa ga wata goma ga wata shine yawmul hajjil akbar wa azzin bin nas wa adhanu min Allah wa rasulihi يوم الحج الأكبر أن الله بريء من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله عفوا Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ranar ne ya yi shela ya ce Allah da manzansa sun barranta daga mushrikai a wannan ranar yawon hajjin akbar shine ranar da aka waye washe aka washe aka waye garin goma ga wata ranar muzdalifa idan aka yi wannan bacci aka tashi aka yi sallar asuba abin da za ka yi na farko shine ka tsince duwatsu guda bakwai idan ka tsince duwatsu guda bakwai za ku zo ku koma mina za ka wuce tantinku masaukinku za ku je wajen jifa ana jifan jamurori guda uku a aikin haji amma a wannan rana jamra ɗaya kada za a jifa akwai jamratul ula akwai jamratul saniya akwai jamratul aqaba an kira ta aqaba ce saboda ta kusa da makka da ka'aba amma a wannan rana kwaya ɗaya za a jifa wacce ce ita ce jamratul aqaba a wannan ranar goma ga wata idan ka kasance zuwa sun ta guda bakwai za ka tafi ka wuce jamra na farko jiban shi na farko ka wuce jiban shi na biyu ka tafi na uku sai ka je ka jefe ta da dutsoci guda bakwai ka tabbatar ya shiga wannan ramin da aka tare da shi idan bai shiga ba sai ka mai mai ta wannan ɗayan ta faɗi ba wani kai za ka mai ta ba ba a ɗayan nan da shiga ta faɗi ba a yin takwas ba a yin shi guda bakwai za ka yi shi ne umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallama idan kai ji wannan za ka dawo mina masaukin ku za ka yi yanka idan da kanka za ka yi idan kuɗi ka bayar su idan tun a Najeriya ka bayar su za ka yanka dabba za ka yi aski talkwabo ko sai an fi son a yi talkwabo saboda a umara ana so a yi sai saboda ka rage gashin da za ka yi a aikin haji ga wanda bai da gashi gaba ɗaya ba mai san ko kwata kwata babu ne a samu reza ko aska a ɗan bibiya da shi kawai a ɗan sa a cire an fahimta daga nan za ka in ka samu dama a wannan ranar goma ga wata za ka garzaya maska ka je kai dawaful ifada ka yi sa'ayi shi kenan in kai wannan abin ka gama aikin hajjin ka za ka warware wannan ihramin naka yanzu duk abin da ya haramta maka da bayan ka zo gabar aikin hajji yanzu ya haramta maka an fahimta amma kuma sai ka ci gaba da kwana a wannan waje na mina sha ɗaya ga wata ayyamu tashrik kenan sha biyu ga wata sha uku ga wata amma na sha uku ga wata ba wajibi ba ne alhaji ɗayan biyu ne kowa ɗayan biyu ne, ko dai mai jifan jamurori da duwatsu guda saba'in, ko kuma da duwatsu guda arba'in da tara. An fahimta? Idan ka yi na farko jamratul aqaba din nan za ka yi shi da duwatsu guda bakwai. Wannan kowa da kowa sai ya yi shi. Wata gari sha ɗaya ga wata za ka zo ka fara da jamra na farko ka yi jam da zuwa ku da bakwai ita za ka fara na bakwai da shi za ka fara wa ka garin sha ɗaya ga wata kada manta kada ce an yi ranar goma ga wata an ce ka wuce na ɗaya ka wuce na biyu ka tafi na uku da mutum aka ba a wannan ranar ne kadai wa ka garin sha ɗaya ga wata jamran farko za ka jefa da duwatsu guda bakwai ka je na biyu ka jefa da duwatsu guda bakwai ka je na uku ka jefa da duwatsu guda bakwai duwatsu nawa kenan ashirin da ɗaya zuwa sha biyu ga wata ko kuma mu dawo lissafin na jiya ka yi nawa bakwai ga ashirin da ɗaya ashirin da takwas wace gari sha biyu ga wata za ka je ka ƙara jibin jamra na farko bakwai jamra na biyu bakwai jamra na uku bakwai an yi nawa an haɗa da ashirin da takwas nawa ya kai arba'in da tara to wannan shi ne to ranar na sha uku to a wannan rana idan Allah ya sa ka gaggauta ka fita kafin rana ta fadi shine Allah yake cewa fa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi duk mutumin da ya samu garzayawa ya koma Makka a wannan rana kafin rana ta fadi to babu komai akan ka kwanan sha uku ga wata da zama wajibi akan ka ba duk wanda ya bari rana ta fadi masa ya zama dole ya tsaya zuwa ranar sha nawa ga wata sha uku ga wata sai ya ƙara jifan bakwai a farko bakwai a biyu bakwai a uku nawa ga arba'in da tara an fahimta da kyau to wanda ya yi ran sha biyu ga wata ya samu ya gudu arab ya gudu makka ya jefa nawa ba ne wanda ya jingira gobe ya jefa ya jefa nawa saba'in wannan shi ne ya gama aikin hajjinsa gaba ɗaya saboda haka ayyukokin aikin hajji duk wani daɗe wanda ake kwana talatin da biyar arba'in kaza duka duka wa'innan kwanakin ne aikin hajji ranar takwas ga wata ake farawa a tarmina ranar tarbiya ranar tara ga wata yau arafa ranar goma ga wata yau mu nahar sai ayyamu tashri sha ɗaya sha biyu sha uku wannan su ne kaɗai kwanakan wato aikin haji insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya mana gambatar Allah ya karbi ibadunmu ma'aikatan mu Allah ya kai su lafiya Allah ya dawo su lafiya Allah ya tafi aikin hajj al-mabrur allati laysa alladhi laysa lahu jazaa'un illa al-janna اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
أكبر الله أكبر